أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتم الموجودات أكمل الممكنات خلقا وخلقا أتقل أتقيائي insan wajinnan wa malakan a abadil ubadi ibadatan ilallahi sirran wa jaharan asdaki wa ablagi wa azlaki wa atammi wa akmali wa ashrahi wa abyani man yamshi alal ardi lahajatan نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'adu yan uwa jama'ar musulmi da ku da muke tare a wannan zawiya tamu a yanzu da ku da kuke jin mu a gidan rediyo albarka bauchi da ku da kuke jin mu a fadarar glob fm bauchi da masu jin mu a gidan rediyo brc fm bauchi da ku na mutanen social media dukanmu kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya ma kowa ina ce da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yau alhamdulillahi arzikin rayuwa ya shigo da mu wannan la'asariya ta laraba kuma la'asariya kenan ta goma sha biyu fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan la'asariya ta biyu a cikin goman tsakiya fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna kirga goma sha biyu ga watan taron musulunci watan ramadana daidai sanda hijira na shugaban halittu gaba ɗaya alaihi salatu wasalamu ake kirga shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da uku Allah ya kaddara mun kuma dawa za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya kaddara muka tsaya cikin wannan aiki mawuyacin aiki aiki mai rabo in bayi suka dace Allah Ubangiji ya samu dace aiki mai hatsari mai halakarwa in bayi ba su dace ba Allah Ubangiji ya tsallakar da mu rashin dacewa aikin da hadisi fararre zai yi magana in ji Allah da bai da farko bai da ƙarshe ta haka muke ƙara roƙo Ubangiji Allah ya rabautar da mu mu gane saƙon a bisa daidai Allah kuma ya ba mu aron dama mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai. Allah yi wa bayin nasa muwafaka su fahimci saƙon a bisa daidai. Allah Ubangiji da mu da muke nan da su da muke isar musu Ubangiji Allah ka kaddara mu mu zama ‘yan aljanna amin fa amin summa amin ya ilahal alamin. A jiya mai mana karatu Allah ramma Malam Abubakar Muhammadu Amin. ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da goma sha bakwai mun fassara yanzu kuma hali ya yi zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da goma sha takwas a suratu ali imra na sura ta uku cikin tartibu suwarin ƙura'ani karamakalla bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم
لا تتخذوا بطانة من دونكم
فبطن قضاء من أقوالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji subhanahu wata'ala yana da kira da yakan yi wa bayinsa da salo da usulubi daban-daban amma dai babu kiran da Allah yake yi wa 'yan adam mai ɗauke da daraja da shaida cewa sun yi imani ko da shaida cewa mun yi imani to babu irin wannan kira da ka wannan kira ce wato ta ɗaukaka bawa ubangiji yakan kira ya ayyuhan nasu wannan kuma kowa ya shiga ciki ba a sa rariya ba yakan kira ya ahalal kitabi su kaɗai kiran ya shafa yakan kira ya ayyuhallazina hadu wannan ma akwai masu kiran amma dai ya ayyuhallazina amanu ita ce a sharafu nida'in daga cikin kiraye-kirayen da Allah yake yi mahalittu a cikin wannan mashahurin littafi na alkur'ani mai girma ya kuwa da kuka yi imani in ji ubangiji Allah sa muna cikinsu ya ce latattaki zo bi ɗanatan min duniku kar ku yadda ku riƙi abokan sirri abokan ƙauna abokan tattauna damuwa da nufin neman mafita in kun tashi zaɓa kan ku zaɓa min dunikum daga wa'inda ba mumine ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi allan da ya isa ya san waye mutum ya san meye zuciyar mutum ya halicci mutum ya san ma tuwaswisu bihi nafsuhu to shine yake zaba ma allazina amanu abokan jiyayya abokan tattauna sirri abokan ganawa abokan juya harkoki don a yi nasara abokan rayuwa abokan wafati abokan tsira zuwa aljanna kaman ka ce ya ubangiji in muka zaɓi wanda ba a cikinmu allazina amanun ba muka mai da su masoya makaunata muna muna ƙaunansu muna jiyayya da su muna buɗe sirrinmu duka suna sani muna ba su ƙarfi akan dukiyanmu muna ba su ‘yanci akan iyalanmu kamar mecece ƙarshen asarar da za ta same mu ubangiji sai ya faɗa manufansu a wace aya wadda ba wannan ɗin ba ya ce wa in tuɗi fariƙan min allazina utul kitaba idan kuka kuskura in ji Allah kuka miƙa wuya kuka sa igiya kuka miƙa ma kafirai wanda kuke jiyayya da su to ba wani abu ba ne ƙarshen makomanku ya ruddukun ba da imanikun kafirina fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ƙarshen bala'in jiyayya da kafiri ƙarshen bala'in ƙaunar kafiri ƙarshen bala'in ɗaukan dukiya ka ƙara wa kafiri ekonomi ɗinsa to ƙarshen duk baka burge shi ba sai ya canza ka daga rashin imani ya canza ka daga imani ka koma zuwa ga rashin imani nan ce asalin muntahal iradatinsa shi a gunsa rabo ya samu abokin kururuwa cikin wuta ya samu abokin ihu cikin azaba musulmi shi kuma ya taɓa yin yayin musulunci sai aga inda kai shi a gidan wuta sai ga ba nan ake kawo irinsa ba in ba don ya yi dukan bin ba la ilaha illa an ta suba na kai ya ruddoku ba da imanikun kafirina kenan kafiri a nan yake canza ka duk saƙonsa daga nan ne zuwa nan daga nan ne zuwa nan wataran da surutu wataran da kayan ciye-ciye wataran da rubuce-rubuce 'yan wasu article haka wataran da dogon hira wataran da nuna maka wani abu da ya tsara da haka da haka sai ya canza mutum daga na ma'aiki ya koma na iblis sai dai kuma in bai samu iko ba muna fata Allah ya tsare mu a wace aya ubangiji ya kuma cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a burin su Allah ce barin fallasa muku kafirai abinda suka yi buri abinda kowanne mazansu matansu na birninsu na ƙauyensu mawadatansu bakiransu burinsu ina ma su yi nasarar kafirtar da ku don ku zama daidai da su to kun ga so da yawan lokaci mutum yakan ɗauka ko sai an sa shi ya bar sallah ce da a kai gabar da Allah baya sa a rubuta sallah kayi wata kalmar kafirci tuntuni an soke ka daga musulmi kai baka sani ko an kawo wani abu yaƙi da addini ne ka ɗauka ka yi ta talle ka ce ai ci gaba ne civilization ne ashe an daga rannan an terminated ɗin islam abin na mutum mutum bai sani ba sai ran ɗaukar rai Allah ce mala'iku ya ku gaya ma wane ƙarara ko ma wance ƙarara a kafiri ko a kafura na ce a ɗauko min ransa kuka ba zai canza sakamakon ihu ba zai canza sakamakon ba jaffal kalamu bima huwa ka'in zaka duk sanda bai hude ya kawo kafircinsa kai iyayinka kar ka bullo ma kafircinsa magudumawa uku na farko kar ka yadda ranka ta ki abu na biyu kakka tallata kakka tallata na uku kuma kar ka goyi baya ta hanyar ba da sisin kobo ko ba da gudumawar rubutu ko da sana ɗaya ne ko kuma ka je taron ka ƙi a wannan duniyar da muke ciki yanzu yana daga cikin tsaro ba waye ƙoƙari ya ga duk abin da ya safi yahudanci mutum ko kuɗi nawa ka saka ya gabe shi gaba albidanatu ana kiran mufradi da shi kuma ana kiran jam'i in ka ci albidanatu zai iya zama lil mufradi kuma zai iya zama lil jam'i a larabci amma dai an ce bidanatun rajuli ana nufin kasatuhu allazina yastabinuna amrahu na musamman ɗin mutum wanda su ɗin suke iya sanin ciki ɓoye na al'amarinsa to su ne biɗanansa haka babban malamin nan na luga wadda ake ihtijaji da shi a yaren larabci shine al'allama al-lugawi muhammad ɗan mukurim ɗan manzurunil ifiriki ibnu manzurunil ifiriki hijira ya kai shekara 117 aka bi nashi Allah ya ji kansa hijira ya kai shekara 711 nake nufi 711 ibnu manzurin mai lisanul arabi ya shiga kabari Allah ya ji kansa to haka ya tabbatar cewa in an ce bidanatun rajuli ana nufin kasatuhu lazina ya stab'inu na amrahu aka yi tabbatar a shafi na ɗari uku da biyar ta lisanul arab me ake nufi da asalin inda balarabe ɗauko albiɗana sai masu yare suka ce wa asaluhu min albatsani allazi huwa kilafu zahari ai ciki ba a ganin cikin mutum amma ana ga bayansa haka ne kenan an yanko daga ɓoyayyun al'amarinka na yau da kullum to in da ka sa wani a ciki to ka ɗauko daga ɗan uwanka musulmi mai imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yalunakum khabala su min dunikum din ba sa gajiya ba sa latti ba sa fashi wajen sama muku barna wajen jefa ku a matsala la ya nuna ku menene khabala ko da safe ko da rana ko da damina ko da rani shaidan da Allah ya musu sam-sam ba sa sassautawa kuma ba sa gajiya ba sa jan kafa wajen sama muku habalan ai fasadan barna wal khablu al fasadu barna قد يكون ذلك في الأفعال والأبدان والأقول برنان ود من دون نائم إن مكي ميلي غريف مكي جنوه تامي زوا غريف وترن fasadin da za su jawo mana mu musulmi fil af'ali a cikin aikace-aikace ne a cikin aikace-aikace sai a ce maka ɗanka an zo a kare mara mutunci daga zaluncin uban ɗan da uwan ɗan kuma da doka ba da roƙo ba da doka child act kana wa ɗanka tsumagiya sai su kuma su shu cewa ya ce ka dake shi su da su ja gaba a yi rubutu kuma sai a kai ka kotu sunanka mai cin zarafin 'ya'ya idan kuma ba uba ba ne alaramma ne to shi kuma mai ci da gumin yaya ba san da ka auri uwar ɗan ba loman farko zuwa ran da ta aihu kai kake fita ranar ga nemo ba sani amma tun da ɗaya zama ɗaya yanzu to su ne gatan ɗan ba kai fil af'ali cikin aikace-aikacen yau da kullum to yanzu wannan ɗa ka gaya mun yadda za a yi kuma yi albarka a dalilinsa kafiran duniya suka kai uban kurkuku wannan ɗan kuma yana jira ya ga albarka an taɓa naɗa uba babu ladabtarwa ne ka taɓa ji manzo ya ce mu kera ta yi dorina a ɗakunanmu ‘ya'yanmu suna gani akwai wanda ya kai manzo tausayi ne wa kana bil muminina rahima in kuma rahama amma ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil muminina ra'ufur rahim ba a yi ɗa mai tausayin ma'aiki ba amma saboda tarbiyya da labartattarwa ya ce mu samu inda muka rataye dorina to an ce cin zarafin ‘ya'ya ‘yarka ta mata ta kai shekara goma sha takwas Allah ya kawo mata miji mutumin kirki sai ya ce a makaranta za ta ta kuma ta kai ƙara ce gashi ina so in yi ilimi ina so in zama 'yar jarida ina so in zama banka ina so in zama kaza gashi babana dai cuce ni sai min abu sai kuma su shigo da wannan shi ai rubutu sai kotu ga ɗa ga ya kai ga uba sai to ana gaya maka wannan yan karatu za ki ku ne kuke kashe ƙasa kuna tauye ci gaban ƴaƴa malam malam muna fasara kad yakunu zalika fil af'ali wata ran yakan shigo khabalan din barnan da cutarwan yakan shigo mana ne cikin aikace aikacen yau da kullum sai su yi diran mikiya sai su yi dirkan jirgin jagwa a cikin hidimin mun taba muna taro a cikin firamaren bakarar nan saukan karatun wasu masu makaranta a cikin firamaren bakaro hakimin cikin gari na yanzu shi ne uban taro ya zo jawabinsa na rufewa alafiƙa abinda ake ce ma publicly and frankly and physically ba magana ce da ya mun kuskus ba balle in ji tsoron gaya muku ya faɗa kunnuwa sun fi dubbai ya ce muna cikin bala'i yahudawa sun tutsiya mu a gaba ya ce yau dinnan an kira shi an gaya mar a ƙasar bauchi turawa sun zo daga canada sun zo suna wayar da kan masu liwaɗi su dinga sa kororo akwai hatsari su dinga yi ba kororo abin da ya kawo su ke ne ce a ƙasar bauchi ɗauki aka kawo musu kar ma su kamu da ciwo su ma gagare a'a su yi tai a ƙasar bauchi kar ya kunu zalika fil af'ali wataran yakan shigo cikin aikace aikace wal abdani wataran kuma sukan shigo ta jikukkuna jiki jiki ba e wataran ta jikukkuna ne barna abu so abu kawai duk sai mu sheka ba mu sani ko mu saya da kudin mu ci muna suɗe a wancan wani kifin gongomi da mai koyi in ban da ƙarya mai ya raba kifi daga ruwa ya kashi gongomi kifi ba duk garinsa guda uku ne na gaske daga ruwa sai koman mai kamowa ya tukunya in dai gari kifi na gaske ne gata malam wannan guda uku ne inda na hudu kwato mu dai ba mu sani daga yana ruwa da sauran kwana ke da ajali ya ya shiga koma daga nan ba sai kuma a masa azaban shadida duk wannan watsa ya bari a bishi da gishiri a ci a rayu samanci a gwangwami aka sa a kwancin aka kawo da maiko na sha-nasha kafin a jima kai ba lafiya ɗanka ba lafiya matan haka kawai yara su dinga jin haushin yan uwansu wa ɗaya wa ɗaya ba uwansu ɗaya ba su ɗaya malam amma ɗan kashe ka in ji ƙani ina kashe ka yana ɓari malam sai ka ce musa ya ga fir'auna to duka a cikin jiki suna interpretin mana khabalan fasadan sai mu dawo maganan kuma a ɗiga maka polio Allah gafarta mal yau in kare cije ni a bauchi dangina da su nemi kuɗi tun kafin guban ya lahanta shi wannan ba kyauta ba ne ina gona kumurci ya sare ni ban da ko kubu ya rage nawa ko sai da ya banyan tana danyi ko a yanka rabin gonan a sayar ko jingina babu asusun min wannan amma gudun kada ɗana hannunsa ya shanye yanzu ga wanda ya kamu Allah gafarta mala ko da yake dai mu kunce mana mu lokal ne to mun yadda da lokalitin amma what we want to say is that we are no locals eh muna zo mu san da ku wannan wallahi ba locality a jikin mun fi ku ganin zamanin wallahi tallahi wadda haka muna so mu ce idan dai ɗana kar ya girma ya zama yanar kasa yanzu ni kuma gani ina aman dafi maciji ya sarin wai in ɗaukin nan ta gaske ce wacce ce a ƙadamu to sai ka ce wannan ni dai wannan kuma shi kyauta yanzu kuma an zo maganar rigakafin covid-19 akwai wani jingil da ake sa rediyo allah sa kuna ji don allah ku dinga ji mutum biyu ne aka sa suka ɗanyi ɗan kalmominsu amma ba a ƙarshen jawabin ɗaya malam a nan ne sirrin yake amma liman itabara wanda ya lura ba ji kurun ba a sam'uwal itibar ɗayan ne ya yi tari sai ɗayan ya yi dojin ina kauce mata ita wace korona to ƙarshe-ƙarshe go sai ce ni ka ganin na ji an mariga kai garo nake ce to amma ya har yanzu ke sa face mask ita don ya ba da kariya ne ma sauran saboda ma rigakafin na magance ga wanda ya kamu bari ta jiya ba rigakafi na amfani ne ga wanda ya kamu ya raba shi da matsananciyan ciwon da za ta kai shi ga mutuwa ha ma musulmi kake faɗa wani rigakafin ta hana ni na fa kamu kwata oke amma za ta hana ni mene kamuwa da matsananciyar ciwon wanda za ta kai ga ɗayan kuma ya ce oke wato ko shi ne oke ɗin kalla'ila illa an tafi jama'a musulmi matsaya a nan mu wuce wal abdani wataran illan a cikin jiki ne a cikin wal uquli wataran kuma kabalar ɗin a hankula ne duk kwayan da ake ce ma ɗanka ya zama bugegge ba kwayan da ake murmulawa a anguwan doya ko anguwan shekar ko a digan yaya ko a ƙofar gumi made ne by su ya aka yi kwayan ya zo mutu lalu lakum khabanan wa taratan yakunu fil uquli a mai da ‘ya'yanku bugaggu ga mutum na tafiya shi ɗaya yana arithmetic ya buga ya kwashe ya ebe ya haɗa kafa ta malam bayi au bayi abin miya ta haka ya sha wani abu wanda made by su min duni naɗi to malam ɗanka ya zama bugagge yarka ta zama bugaggiya wata generation kake jin za a samu a gaba abin ajima kuma zai zama ƙasa ta mutu su generation din su zaman toma wakata sai ke zuwa kuma a helicopter ana wurga muku take away kuma da ɗan ruwan sanyi ana muku agaji ana ɗauka ana gwada duniya kuma ce wayannan sun yi losing duka abin nan din future abin nan din duka sun zamanto mahaukata alhali kuma shigo da hauka wadda yawwa saka mu buɗe ido Allah ne yake magana muke fasarawa la tattakizu bidanatan min dunikum sai yace me la ya'lunakum ba sa sassauta muku ba sa gajiya ba su jinkirta muku khabalan wajen samo muku fasadan barna yanzu bai sabarna ba a ce mai mataba sarkin bauchi khalifan shehu yakubu dan malam sa'idu amma man na lokal gamman yana sama da shi malam baka ga habal ba anan kakan mutum ya sari daji kakan mutum ya yi yaƙi kakan mutum ya rubuta ƙur'ani kakan mutum ya bazara kakan mutum ya gina babban makarantar tsangaya a kowa fada amma yau wani wanda aka zaɓa kuma ko da rana zai ɓaci a samu mace ce ciya lady ko ciya fasin ita ma dai still ta tafi nata kujeran ya fi la yalunakum khabalan bai ishe ka khabalu ba malamin firamare yana darajar da arama bai da shi a idon mutane har ma an saya mana wannan har ma mun yadda in ka ga mutum hulansa ta tuttuje malam kabiru maɗinkin hulan ya jima tun ana da zare mai bazuka maɗinkin ya jima a cikin kabari to malam shi ne alarama anguwan kenan kar ma ka yi tambaya kuma dinsa kama an tsotsa lemo haka to shi ne arama yaushe ɗan wannan zai yi fatan wai ya gaji me abin gado hankalinsa na hango headmaster na hawa mota principal na hawa farado senior lecturer junior lecturer vc nan ɗan arama ke hangi amma wannan ana ruwan sama gwazar ma na faɗowa a zaure yana kallo a ɗakin uwansa shi ɗan kuma ɗakin uwar gidan aran ma ana bacci amma suna kwalfe ruwa malam me abin bege da fata ana babu la yalunakum khabalan ana cire kwarjinin addini shi ma Allah yanzu an kare shi ma kuma an biyo shi bayan fa amma dukkan rowa an ƙi a bashi ko ko yanzu kuma an zo an same shi an ce yaran naka za su tashi a jahili dole ne a zo musu da ilimi ah malam yanzu wahayi da ake kanta anan alaysa bi ilmi alwahyu laysa bi ilmi wahyu min Allah lam yakun ilman to shi ma aran man sai a zo kuma sai a tara aran momin sai a zo da wani mutum daga abuja da dan cikonsa haka shi ne zonal coordinator malam an ne nema sai zo a shirya ku haka ga kuma mai yin fasara shi ne tafin take sai in ya kalli sai haka sai ce abinda oga ke faɗa ya tausaya muku kun tsufa ba ku je makaranta very unfortunate to kun ji ko wato matukan abin takaici yana ganin a jikin ku I'm sorry to say ce to ku hakuri ku yi hakuri da ku ji daga abin da zai faɗa amma kan ranku ya ɓaci ya ce ku fara yin hakuri So all of you are ignorance ya ce to kun ji ko ce dukkaninku gashi kun yi makanku illa gashi kun girma kuna jahilai sunansa coordinator da ɗan zanzaronsa la haula wala quwwata yanzu a dubu mahaddacin qur'ani mala a ce mishi jahili ga fadda wala ba dole ka ga mawkacin damuna ba Allah ma Allah da muna ta mai ƙur'ani ce to don Allah waddu ma'anitu suna burin kullum abin da zai wahalar da ku nan fa in ji Allah ne waddu sun yi burin ma'anitu abin da zai wahalar da ku kullum suna mitin ya da a yi ku wahala kullum suna mitin ya za a yi ku yi yunwa ya za a yi ku yi yaƙi ya za a yi ku talauta ya za a yi a haukata ƴaƴanku da kayan maye qad badat al min afwahihim Allah ce ai daga maganganun bakin min dunikum din kiyayya ta bayyana qarara wa ma tukfi suduruhum akbar ita ma abinda suka boye wanda ba su san faɗan ba to ya fi munin manufa fiye da wanda kuka ji amma a jikin wanda kuka ji ma ƙadbadatul bagada'u iya iya ka gane makiyinka ne ai ka ji daga bakin su Allah amin kad bayyana lakum al-ayat Allah ce haƙiƙa ba mu rufe ku ba ku allazina amanu mun bayyana muku dukkan ayoyi da zai ishe ku la tattakizu bi danatan min dunikum limaza la yalunakum khabalan kabala kabala yanzu in almajirai sun kai ɗari a nan ko su ci abinci ko kan su ci ba ruwan kudin ba ruwan mahukuntan najeriya in yunwa ya kore mu muna neman mu koshi wake alele shinkafa to mu ajiye allo mu je firamare a b c d e f g h I. a nan kan da mu koshi amma nan kan allo ka turo inna shajarata zaqumi ta'amula wayya nunu wal kalami wa ma yaqut ay ku tai ku da yunwa dubu dubu qaf wal qur'anil majid inna ai sai ku yi tai swad wal qur'ani dhikr ce wayyo ai loma ɗaya ba ma ba ku kahe sade zikiru rahamati rabbika abdahu zakariya ce ayya ya ku bari wala ba ran bari ba ko yunwa zai karmu ne mu da allo daram daram mu da qur'ani haduwan ba na rabuwa bane eh wai kunkuru ne da fatan bayan zaka zan ba su rabuwa ko ka ƙaunace shi da kaskon bayansa ko ka sallame shi haka da wannan muke cewa wannan aya ta ishe mu an karawa kuma ubangiji Allah ya mana saƙo da muna ce mun gode mun gode mun gode jama'a musulmi jiya dai Allah ya kaddara mun fara difa'i difa'i shine taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taya sayyidul wara ta yi sayidul wujudi kishin masu ɓata mashi iyayensa tunda muna da rai muna da numfashi da mun mutu tukuna suka fara Allah ba zai tambaye mu ba to muna raye asali gafarta malam asali ka ɗauki littafin majma'u zawa'idi wa manba'ul fawa'idi littafin da al'imamul hafizu Ali ibn Abi Bakrin Nuruddin al-Haitami Haitami tun hijira shekara 807 aka busuna shi Allah ya ji kansa ka dau mujalladi ta takwas ka duba shafi na 217 matashin mu na farko na karatun yanzu ka je da manzo yake kishin asalinsa littafi na biyu da zamu yi magana kai littafin ittihafu sadatil muttaqin aikin da as-sayyidu al'allamatu Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Shahir bizabidi zabidi ya shiga kabari hijira shekara tubu ɗaya da ɗari biyu da biyar daidai Allah ya ji kansa a mujalladi na tara na itihafu sadatul muttaqin shafi na takwas mai manzo ya faɗa a wannan littattafa da za mu da muka ambata manzo yake ce ma balu aqwamin يتبذلون أصلي فوالله إني لأفضلهم أصلا يا جكا كنون ينزلنا سنا كنقوني أكن درجا jagororin da suka haife shi shine yake faɗa a membari ma balu a ƙawane me ya samu hankalin wasu mutane ya tabazziluna suna ƙasƙantar suna tozarta mun da asali tushe na inda na fito fa wallahi ina rantsewa da Allah inni ni na kan mimbarin nan la'afadaluhum asalan dukkaninsu na fi su asali manzo iya kishin manyansa ko bai kishi littafin da za a ga wannan magana shi muka fara fada majma'u zawa'idi mujalladi na takwas shafi 217 mai littafin kuma shine alhafiz nuruddin al-haythami aliyu dan abubakar hijira shekara 807 aka bi suna shi littafi na biyu yadda maganar ta zo ittihafu sadatul muttaqin littafin da as-sayyid al-allama muhammad bin muhammad al-husaini az-zabidi shi kuma hijira ya kai shekara 1205 ya shiga ƙasa Allah ya ji kansa mun ji wannan a cikin malaman duniya Allah gafarta malam akwai al'imamu abdullahi bunu ahmad bunu ƙudamata damaski kana magana muwa fi'uddinil maƙadisi an haife shi muwa fi'uddinil maƙadisi hijira shekara 541 ya zo duniya ya yi karatu gun malamai ya yi taliki ya bar duniya hijira shekara 620 daidai ga abin da ya faɗa in ka duba littafin almuqna me ya faɗa ya ce wa man ƙazafa umman nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kutila musulman kana au kafira ya ce a musulunci ba maganan kafirta na amina ba mutum kawai ya ambace ta cewa ta taba kwanciya da ba na aure ba ko kabla zawaji habi abdullahi alaihi salam ko kuma ba'ada wafatihi kabla wafatiha mutum ya jefe ta da ta yi kwanciyar da ba na aure ba kutila a hukumance haramun ne a bar shi na yawo da kansa da a hutasar da kafaɗansa ɗaukan nauyin banza ƙasa zai tadda ƙasa musulman kana ko a musulunci yake au kafiran ko kafiri ne za a ce musu masu kaficin to wannan kan yau kuma rasa shi a hukuma ya buɗi baki ya manna wa maman annabinmu mummunan aiki da ka mu a shari'anmu ɗaukansa za mu yi yanzu sai dai sai ku nemi kuma wanda zai cike burgensu malam wai uwar kowa ma haka ne ƙazafin an mata na ƙazafi in an yi ma maman shi wancan ja wanda ya loɗe eh kuma ya shiga lungu eh in an yi ma maman shi ƙazafi mai Allah ya ce aima mutumin ne bulala tamanin amma na maman ma'aiki ba the different is totally and uh, frankly and uh, physically different bulala tamanin da kisa wanne fi nauyi Allahu akbar jama'ar musulmi mu ɗauki littafin a ɗabaƙatul kubura ta babban malamin nan alhafizul imam muhammad bin sa'adi wanda hijira shekara 231 aka busuna shi mujalladin farko shafi na 60 daidai ɗaya kenan in ba ka da wannan nemi ta tarihul islam ta al'imamul jalil muhammad bin jarir abu ja'afari ne ɗabari ɗabari hijira shekara 310 aka busna shi ka nemi mujalladi na biyu na tarihul islam ta ɗabari shafi na 239 zuwa 276 abinda za ka gani hishamu ɗan muhammadu nilkelbi ya ce babansa ya karantar da shi ya ce babansa ya taɓa zama yana rubuta tarihi wa nasa malamin da suka ɗauki nana aminatu bintu wahabin alaihasalamu wa radiyallahu ta'ala anha suna rubutu in ji baban hishamu nana amina aka bi tarihinta maman da ta haife ta aka bi tarihinta maman da ta haifi mamanta aka bi tarihi sai da suka zo mata zuriyan masu adiko da ɗan kwali ba mutumiyar banza ba 'yar duniya mata 555 500 ka bayan ya kasa Allah mata ɗari biyar da hamsin da biyar wance a ɗaga ta a duba a tarihi ta fito a ƙabila kaza ce ‘yar wane ne matan wance ne ‘yar wane ne matan wane ne ‘yar wance ce sannan wane ne ya aure ta ‘ya'yanta kaza daga nan nata maman kuma sai da aka zo mata ɗaiɗaiɗaiɗai masu nasaba da nana amina mata ɗari biyar da hamsin da biyar babu ‘yar amin ya Allah Allah amin malam dan Allah a tabaqatul kubra a gidan nan ne kurin akwai muka ce a mujalladi na ɗaya shafi na sittin muka ce a tarihul islam ta imamu dabari a gidan nan ne kawai akwai muka ce mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da tara zuwa ɗari biyu da saba'in da shida malam wannan dattijuwan a yi mata wannan tantancewan amma haka kawai wani ya zo ya ce ya mata makoma wuta za ta kuma wani baka bi shi ba baka san sunna ba ne wannan sunna ni dai ban da rabo a jiki ban san ku ba ai man fatu ai ta nake ko wala baka ai yana ai mu duk sunnan da a cikinta akwai sawa annabi takaici to mun ajiye ta Allah ya albarka Allah ya albarka in dai in dai in dai annabi zai kuka da wannan sunnar kiyama kuma ta tashi a hada mu da makirba to mu wannan sunnar gaskiyar magana mun rike wata sunnan da ba ita ba ta ishe daɗin ta ma dai sunnonin yawa ne da su jama'a musulmi da Allah ku kirga mu sayyul bukhari fatahul bari ala shari sayyul bukhari wannan littattafa an san su mai littafin sul bukhari hijira shekara 256 aka musna shi na da tilawan hadisi a kansa 600 ran da ya mutu hadis bin hajarin da ya sharhi hijira shekara 852 ya bar duniya shi sunansa ma hafizul asari a sanda yake taka doron ƙasa ba mai nunan haddan hadisi da ya kai shi a bayyane a ɓoye kuma Allah ne sani sunan shi hafizul asari sannan akwai al-musannaf ta al-imam abdurrazzaq sanani san'ani hijira ɗari biyu da goma sha ɗaya ya bar duniya a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da takwas mun samu littafi uku dala'ilin nubuwa ta al'imamu Ahmad bin Suleiman kana maganan abubakar ne bai haƙi bai haƙi hijira ya kai 458 aka busu nashi Allah ya ji kansa nawa akwai asiratun nabawiyya wadda aka kira daga abin da ibn kasirin yayi ta albidaya wa nihaya to a mujalladi na biyu shafi 273 ibn kasir ya shiga kabari hijira shekara 774 nawa sharhu sunna ta al-hafiz al-imam al-baghawi bagawi wa batin hijiransa 516 kuma yayi daidai da ajalin mai mukama abul qasim hariri shi ma 516 a rinjaye mafi karfi amma wasu sun ce shi hariri hijira 515 amma dai a kawa wa a shaharu wa a galab 516 daidai wa fatin mai sharhu sunna kenan al-imamul bagawi ya kawo a mujalladi na biyar shafi na 60 daidai nawa asiratun nabawiyya libin hishami babban malamin nan dai abdulmalik dan hisham mai alkunya da abu muhammad shi kuma ya bar duniya hijira shekara 213 a alƙalamin wasu masu tarjama wasu kuma suka ce 218 shi dai ibn hishamin mai asirtun nabawiya ko 213 ne ya wafati ko kuma ya ƙara shekara biyar bayan nan ya kai 218 shi ma dai a cikin littafinsa nawa shida arraudul onso ta al'allama abdurrahman bin abdullahi suhaili suhaili kan shekara 581 aka bi suna shi a raudul onfinsa mujalladi na biyar shafi 192 nawa sai littafin bahjatul mahafili ta al'allamatul amiri a mujalladin farko shafi na 41 malam mu tsaya haka me da mu samu a nan abinda za mu samu a nan wani mutum ake ce mashi abu lahabi sunan shi na asali abdul uzza sanda aka haifi sayidul wara ba ba shi ya bada cikin ba a'a abdullahi ya bada cikin abdullahi ya yi kwanci ya aure allah ya bada cikin kuma a cikin nan amina aka kera ɗan shi abin da ya ja masa cin gajiya a kabarinsa durran litinin albishir ɗin an haifi sayyidul wara albishir an haifi sayyidul wujudi an haifi akamali makhaluqatin lahi sai yayi murna a rai duk litinin in ta zagayo Allah yana ɗauke mar azaba tsawon sa'o'in litinin a wa'innan maraji'un da muka jera mu muka rubuta wani akwai littafi ɗaya a ci wanda malam yakubu ne ya rubuta ko malam umar san da ya rubuta ko malam kundi ko liman mamudu a abun tambaya shi ne yanzu kenan abu lahabi abu lahabi in aka bi wancan maganan shi wancan ja wanda ya lodin wato kenan ya fi ma uwa da uban macin gajiyar ɗan mijin mata da ya kashe kuɗi ya auro ta ita wanda aka ƙera annabin a cikin ita ma azaba kawai shi kuma wannan shi kuma murna ne kasan da inda mutum malam haukan mutum ba inda ba balagaggen hauka ba ne ka tumali inda ɗan matashi matashi hauka ne ma ana gaya maka ana kashe a inda abu lahab zai ci gajiyan ya yi murna an haifi ɗan da bai ma san annabi zai zama ba kuma da zama annabi ma suka ta da ƙura aka samu tabbat da amma ita alfarman ba a janye ta ba sai aka ce mun to baban annabin kuma da maman su kan ba su abu komi ba daga jikin ana neman wanda za a naɗa shi mahaukatan mahaukata alaga ta mala to inda ba hasada kai ma wannan ba ya cancanta wadda aka damu tsaya yanzu abinda muka taba yau mun ji manzo Allah he da ya rantse fa wallahi inni la afadaluhum asala sai da ya rantsuwa kuma mun ba da maraju haka ne ko mun zo mun bi kuma wanda aka zauna aka tantance tarihin maman ma'aiki mamanta maman mamanta maman maman zuwa 555 ba mutumiyan banza ce nan kuma zuwa waye gari kawai yanzu kuma ka zo ka ce mana ka gane sunna to mun ki in Allah ya yarda kuma gobe za mu dora bakin rai bakin fama amma dai yau wannan su ne sakon yau kuma haka za mu bi gaba-gaba na gaya mana kar a wani damu har ita ruwayar ma damu zo kanta eh za mu yi mata cin cin murucin kumurci kazan shi bai barewa shi saboda in Allah ya da in dai muna numfashi dattijo abdullahi da dattijuwa na na amina malam ba za mu yi shuru ba mu taya annabi takaici ana zaga masa su ba kuma komin azumin da kake jin ne kana fita wani ya ce dan gidan barawo malam yaƙi dai bai to barawo ya kai kafiri muni ne بسم الله الرحمن الرحيم da Allah akwai amini na malam Umaru Dalli afwan akwai amini na malam malam malam Umaru Dalli ya samu tsautsayi an fi sanin da malam Umaru Gwaram gidansa na nan bayan ganuwa dori ayi dori bai yi kyau ba a karya ayi dori to shine rannan muka yi waya yace yanda ake addu'a ma masoya Allah a roƙa masa addu'o'i a bakin al'umma Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya babanmu kuma baba ma dugu mun yi addu'an kwana ukun sa yanzu Alhaji Muhammadu Sani na gidan wazirin Bauchi Malam Yakubu Kirfi Malam Yakubu Wanka Alhaji Muhammadu Sani a kusansa da baba madugu yanzu kwanansa uku a kabari Allah ya ji kansa yanzu kuma can kofar mun fito rasuwa akwai kuma yar uwanmu can gidan alhaji ya usa ɗai ita ma Allah ya ji kanta Allah ya ji kanmu duka Allah ya mana gafara Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين